أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح لله في الأمة وترك الأمة على منهج البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على هذا النبي وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء ما بعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه ويا عباد الله راقبوا الله في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه ويا عباد الله إن الزكاة ركنا ركن من أركان الإسلام الخمس والزكاة في اللغة العربية معناها التطهير والنماء قال رب العزة قد أفلح من زكاها أي طهرها من الأدناس وشرعا هي تمليك مال مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوصة والزكاة يا عباد الله ركن من أركان الإسلام فقد قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة الله إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الله وقال ربنا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وأما من يصرف الزكاة إليهم فهم ثمانية التي ذكرت في سورة التوبة قال رب العزة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وقد ذكر أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد المعروف بابن قدامة في كتابه المغني لابن قدامة قال ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير ما ذكر الله تبارك وتعالى من بناء المساجد والقناطير والسقيات وإصلاح الطرقات وسد البنوك وسد البثوق وتكفين الموتى وتوسعة على الأضياف وأشباه ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تبارك وتعالى وأما المرأة يا عباد الله قال ابن قدامة في كتابه المغني إذا كان للمرأة, للمرأة الفقيرة زوج موسر ينفق عليها ولم يجزى دفع الزكاة إليها لأن الكفاية حاسلة لها بما يسلها بما يسلها من نفقتها الواجبة فأشبهت من له أقار يستغني بأجرته وإن لم ينفق عليها وتعذر ذلك جاز الدفع إليها كما لو تعدلت منفعة الإقار وقد نس أحمد على هذا وذكاة الحرث يا عباد الله فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد ونسابه يا عباد الله قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والحديث رواه البخاري ومسلم وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون وكان عثريا على العشر وفيما سقي بالندح نصف العشر وهذا أخرجه البخاري وعن جابر أيضا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت الأنهار والغيم على العشر وفيما سقي بالثانية نصف العشر وهذا أخرجه مسلم وأبو داود عباد الله فإن سقي المرء نصف سنة بكفلة ونصفها بغير كفلة ففيه ثلاثة أرباع العشر وأما عروض التجارة يا عباد الله فقال أبو حنيفة ومالك وشافعي في أحد قوليه بإيجاب, بإيجاب الزكاة في العروض المتخذة للتجارة ونصابها أن يخرج الربع العشر من كامل القيمة أو من عروض نفسها وأحوال, وأحوال الأموال يا عباد الله على نحو التالي كما ذكرها العلماء البيوت والعقارات والسيارات والآلات ونحوها إذا كان المعدة للسكنى أو للاستعمال هذه لا زك... لا للتجارة فهذه كلها ليس فيها زكاة وإن وأما إن كانت معدة للآجار فالزكاة على الأجرة من حين العقد إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول قبل أن ينفقها وأما الثالث إذ إن كانت معدة معدة للتجارة وجب الزكاة في قيمتها ربع العشر إذا بلغت نصابه وحال عليها الحول وأما الآلات المزارع والمصانع والمتاجر ونحوها لا زكاة في قيمتها لأنها لم تعد للبيع بل أعدت للاستعمال إخراج زكاة الأسهم في شركات يا عباد الله فهي كما وضح ذلك العلماء حيث قالوا الشركات الزراعية إذا كان استثمارها في الحبوب والثمار ونحوها مما يكال ويدخر ففيها زكاة الحبوب والثمار بشروطها المعروف وإن كان في بهيمة الأنعام ففيها زكاة بهيمة الأنعام بشروطها كما هو معروف وإن كان لها مال سائل ففيه زكاة النقود ربع العشر بشروطها وأما شركات الصناعية مثل شركات الأدوية والكهرباء والأسمنت والحديد ونحوها فهذه تجب زكاة في صافي أرباحها ربع العشر إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول قياسا على الإطارات المعدة للكرات وأما الثالث الشركات التجارية كالاستيراد والتصدير والبيع والشراء والمضاربة والتحويلات المالية ونحو ذلك مما يجوز التعامل به شرعا فهذه تجب فيه زكاة فهذه فهذه تجب فيها زكاة عروض التجارة في رأس المال وفي الأرباح ربع العشر إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول ومانع الزكاة يا عباد يا عباد الله هو محدود بأنواع الوعيد بأنواع الوعيد والعذاب فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وأخرج الإمام مسلم في صحيحه فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم, يوم القيامة سفحا له صفائه من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا اللهم احسن ختامنا يا رب العالمين اللهم احسن ختامنا يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء bayan haka ya ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah, Allah shi ne Ubangijin na farko kuma shi ne Ubangijin wanda suka biyo baya. Ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda ka turo shi da addini na gaskiya ya ɗora mutane kan tafarki madaidaici ba wanda yake kaucewa daga tafarkin annabi sallallahu Alaihi wasallama sai dai wanda yake halakake. Ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa gaba daya ba tare da ware kowane ɗaya daga ciki ba bayan haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala domin duk wanda ya ji tsoron Allah Allahu tabaraka wa ta'ala zai tsora shi akan tafarki madaidaici a duniya da kuma madaidaici a lahira wato shine samun rabauta da ainihin aljanna bayan da haka ya ku ƴan uwa ku ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a koye domin Allahu tabaraka wa ta'ala masanin abin da yake fili ne da kuma abin da yake koye baya da haka ya ƴan uwa zakka ɗaya ce daga cikin rukunan musulunci guda biyar idan aka ce zakka ma'anarta a yaren larabci shine anashin tsarkakewa da kuma girmama abu a tsarkake abu a kuma raya shi domin ya haɓaka domin ya girma Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce kad aflaha man zakkaha hakika duk wanda ya tsarkake ransa daga shirka wannan ya rabauta ita zakka ya ku bayin Allah ɗaya ce daga cikin rukunan musulunci guda biyar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an gina musulunci bisa ginshikai ne guda biyar ma'ana dirkoki ne filas ne guda biyar aka gina musulunci a kansu na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yace shaidawa babu abin bautata bisa ka cancanta sai Allah kuma daga wannan mutum ya wato anashin ya rika yin wato anashin salloli na farilla guda biyar baya da haka kuma mutum ya bada zakar dukiyarsa idan Allah ta'ala ya hore masa idan noma ya samu shi ma ya bada zakar domin dukiya sai Allah ta'ala ya bashi baya da haka kuma mutum ya yi azumin watan Ramadan abu na biyar kuma shine mutum ya je ya aikin hajji matukar dai Allah ta'ala ya hore masa damar zuwa din Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin wata aya yake shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam khudh min amwalihim sadaqatan ka karbi sadaqa ma'ana ka karbi zakka daga cikin wato ainihin dukiyoyinsu wannan wato sadaka din tudahhirhum wa tuzakkihim biha wacce za a tsarkake su a kuma tace su daga ainihin datti na munafunci sanadiyar ba da wannan zakka din wa salli alaihim kuma ka rika musu addu'a idan an karba a ce ajarakallah ko a ce jazakallahu khaira ko a ce akhlafaka Allah bima huwa khair da dai wato addu'o'i wanda suke wato na kwarai wa salli alaihim ba na in an karba ka musu addu'a ko kai idan aka baka zakka kai wanda ya baka addu'ar cewa Allah ya saka maka alkhairi Allah ya sa na badi ya fi bana ya fi na bana da dai sauran addu'o'i na alkhairi sai Allah ta'ala ya ce lalle yin addu'ar ka da su ainihin mu'minai wannan dan rahama ne gare su Allah tabaraka wa ta'ala wato ainihin mai ji ne kuma masani ne dangane da waɗanda za a ba su zakka su ne wato mutane kalolinsu guda takwas kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya nashi wato ambace su a cikin suratul tauba inda yake cewa wato ka sani dai ana bayar da ainihin sadakoki na farilla ne ga ainihin fakirai da miskinai wane ne fakiri wane ne miskini wannan malaman fiqh sun yi maganganu da yawa wasu su ce wanda bashi da abincin shekara shine fakiri wasu ce wanda bashi da abincin shekara din shine miskini amma dai an samo asar daga ibn abbas daga kuma ɗalibinsa wato mujahid da ikrama da katada suke cewa in aka ce fakiri shine wanda yake ainihin wato baya iya roƙon mutane yana da damuwa amma ba zai je roƙi kowa ba suke cewa kuma duk wanda zai zo ya roƙi mutane wannan shine miskini wal amilina alaiha kuma a bayar da zakka din ga ainihin waɗanda suke masu aiki akai wanda suke aikin tattaro zakka koda kuma su din masu kuɗi ne to su ma za a iya ba su wato ainihin zakka din sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wal mu'allafati qulubuhum da waɗanda ake rarrashin zakatansu ake neman haɗa zakatansu ainihin a tafiyar addinin musulunci haka nan wafin riƙabi haka nan wanda yake an kama shi wato yana tsare aka yi rubutu cewa ya kawo kaza a ‘yanta shi ko a bashi ‘yancin kansa to shi ma za a iya bashi zakka don ya je ya biya wato wancan halin da yake ciki ya samu kansa wal garimina da kuma wanda yake bashi ya dame shi shi ma a bashi don ya je biya bashi ɗin wa fi sabilillah haka nan a bayar da ainihin zakka wajen tafiya yin yaƙi domin ɗaukar kalmar Allah tabaraka wa ta'ala wabnin sabil da kuma wanda yake matafiyi guzuri ya yanke masa ko kuma daga garin su ma yana so yayi tafiya bar shi da kuɗin da zai yi tafiya shi ma za a bashi domin yayi tafiya daga cikin dukiyar zakka ko da kuma mai kuɗi ne amma a hanya guzurin sa ya ƙare zai iya tsayawa gari ya nemi gudumawa kuma za a yi ɗauka daga ainihin dukiyar zakka a bashi Allah tabaraka wa ta'ala yace wannan din faridatan min Allah wannan farilla ce wajibi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala ku ba su ainihin zakka din wallahu alimun hakim Allah tabaraka wa ta'ala masani ne kuma mai hikima ne ta yanda ya raba waɗannan kalolin mutane guda takwas yace ku ba su zakka a cikin waɗannan malaman fiqh sun yi maganganu da yawa sun raba su kashe biyu akwai waɗanda suka ce su ana ba su ne iya gwargwadon wato bukatar iya wannan lokacin kar a ba su da yawa akwai kuma waɗanda za a ba su da yawa komai yawan ta ɗauka a ba su kamar fakiri yana ciki kamar miskini yana ciki da kuma wato ainihin fi sabilillah shi ma yana ciki amma kamar matafiyi suka ce a bashi iya abin da zai ishe shi na guzurin wato ya kai shi domin shi dama la'alla mawadaci ne kuma dama an fi so a bada zakka ga mutanen garin to shi kuma yanzu ba dan gari bane kuma la'alla mawadaci ne saboda ka a bashi daidai abin da zai kai shi garin su haka nan wanda ya aiki wajen tattara zakka ko da mai kuɗi ne shi ma za a iya bashi zakkar amma a bashi gwargwadon abin da ake ganin ya biya wato kuɗin wahalarsa ko aikin da ya yi na kwanakin da aka yi wajen tattara zakka mana dai sun kasa su kashe biyu akwai wanda za a bashi gwargwadon kaza akwai kuma wanda za a bashi ba tare da iyaka ba Abu Muhammad Muwaffiqiddin Abdullahi dan Ahmad wanda aka fi saninsa da Ibn Qudama ya faɗa a cikin littafinsa mai suna Al-Mughni Ibn Qudama wanda yake babban littafi ne wanda yake shahararre babban littafi na ainihin abin da ya shafi fikihun musulunci yake cewa bai halarta a bayar da zakka ga ainihin wani bangaren da yake bayya cikin abin da Allah ta'ala dinnan ya faɗa ba bayya ciki yace bai halarta ba kamar gina masallaci ko ainihin wato wajen haƙa rijiyoyi ko ainihin gyara hanyoyi ko ainihin toshe wasu ramuka da suka zama zaizayar ƙasa ko na abu ko kuma wajen sayar sayan likafani ko katako da za a binne mamatu mamata duka wannan wajibin sauran mutane ne su yi da kansu ko kuma mutum ya ce a bashi daga cikin zakka domin ya ciyar da ainihin baki da makamancin wannan ibnu qudama ke cewa wannan bai halasta a bada zakka dangane da wannan ba amma abin da ya shafi mata kuwa ita mace a iya biyo mace zakka ko ba za a bata ba shi ibnu qudama yake cewa idan mata wato talaka ce matalauciya ce amma tana da miji mijin kuma mawadaci ne yana kuma ciyar da ita ya ce duk talaucinta ita ba za a bata ba bai ya wadatarwa idan mutum ya biyo mace wato ainihin zakka din tunda ita tana da ainihin wadatuwa saboda ainihin abin da take samu na wajibi daga ainihin gurin mijinta amma idan ya zamto kuwa shi wannan mijin nata bai ya iya ciyar da ita yanayinta ya tsananta yake cewa to wannan kuma irin waɗannan mata kuma ya halarta su kuma ba su wato ainihin zakka din su din kamar wanda yake a ce mutum ne bashi da kuɗi a hannu amma kuma yana da wani estate da ake yin haya suke cewa to ibnu qudama yake cewa kaga shi wannan ba za ka bashi ba wato zakka ba tunda yana da gidajen haya ma manya manya ya gina ko da bashi da ruwan kuɗi a hannu ai yana da inda kuɗi yake zuwa amma in can gidajen suka lalace to shi ma ya halatta a bashi to haka nan ita ma wato ita ainihin wato mata din Imam Ahmad shi ma wannan shine maganarsa dangane ko da abin da ya shafi zakkar amfanin gona ya ku bayin Allah Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya kun da suka yi imani ku ciyar daga abin da wake wato ainihin tsarkaka kyakkyawa ma kasabtum daga cikin abin da kuka nemo kuka je kuka noma kuka samu abin da Allah ta'ala ya baku ko kuka nemo bangaren kasuwa wa mimma akhrajana akhrajna lakum daga kuma abin da muka fitar muku daga amfanin gona Allah ta'ala ya ce ku ciyar ku bada zakka wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun kada ku nufaci mummuna ku ce shi za ku ciyar kar ku ce idan kun yi gonar shinkafa ku ce za ku haɗa ta can gonar da can gonar amma iya mummunar za ku bayar mai shefe za ku bayar ba za ku ba da ainihin mai kyau ɗin ba to wannan Allah ta'ala ya ce wala ta yi mamul khabitha min tunfiqun kada ku nufaci mummuna ku ce wai shi za ku ciyar ku kuma ku rike ainihin mai kyawu ɗin a yanzu ma yanayi da ya zama yanzu kamar mu anan tunda yawanci shinkafu ana ainihin auna shinkafa ne da ainihin skeli da kilo kenan to ya kamata idan ka je gona in dai shinkafarka ta kai wato ainihin nisabi to ya kamata ka auna adadin kilo din ne ka cire adadin kilo din da ka auna ka ba da ainihin zakka din zaka ga wasu sai su kai mai kilo har ainihin gona ma ya je auna an samu kilo dubu ɗaya da ɗari biyar dubu biyu dubu kaza dubu kaza sai ya tunanin to yanzu kuma nawa zai cire zakkar yanzu shinkafarsa zai sai da ita a gona ne dama da lema dama kaza kamar abin da ya faru a ɗan kwanakin da suka gabata ɗin nan to irin wannan idan ka je aka gwada sai ka irga yawan kilo ɗin gaba ɗaya sai ka raba shi gida goma idan ka samu kilo dubu biyu ka raba dubu biyu gida goma to kaga zai baka kilo ɗari biyu sai ka ce to wannan kilo ɗari biyun a ware ta bayan ka gama auna ta to auno min kilo ɗari biyu aje ta a gefe wannan ta wane ce da wane suna biyo zakka ku zo ku ɗiba in suka ce a'a a sayar mana ko ka kira su a ya ce a sayar a turo mana kuɗin sai ka sayar musu amma dai kai ba za ka sayar ka ce to ku zo ku karɓi kuɗin ba a'a kai za ka ada za ka wato ƙididdiga adadin kilo nawa ka samu sai ka ware kilo ɗin ɗaya bisa goma ɗin sai ka ainihin bayar da shi a matsayin zakka Allah tabaraka wa ta'ala yace kada ku kada ku nufanci wato ainihin mummuna wanda kuma in an baku ba za ku karɓa ba sai dai in kun rutsa idanu ku sani fa Allah tabaraka wa ta'ala shine mawadaci dama shi wadata ku da ainihin wannan din kuma shine abun godewa ya ku bayin Allah ainihin nisabi adadin nawa ne idan mutum ya samu ya isa ya bada zakka a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yake cewa duk abin da bai kai kwando wato biyar ba babu ainihin sadaka a ciki shine kamar munin da ake zuba irin waɗannan buhunhunan wasu malaman suke cewa buhu shida wasu suke cewa buhu biyar ba ma dai buhu biyar zai fi zamtowa ahwat ya fi zamtowa baka fada ka wuce gona da iri ba idan ka samu biyar zuwa sama a gurin wasu kuma shida zuwa sama to ya isa ka bada zakka amma hudu uku bai kai nisabin wato ainihin zakka ba an rawaito daga ibnu umar daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abin da ka shuka na amfani sai ya zamto ruwan sama ne ya bashi ruwan da sama ce wato Allah ta'ala ya saukar da ruwa daga sama aka samu ruwan da amfanin nan ya nuna ko kuma ya zamto idan ruwa ne ya fito ko da da rani ka shuka amma idan ruwa ne ya zo ya yi bayi ba jawo shi kai ka zuba ba kawai ido ne ya fito ya rinka bewa amfanin ko kuma ya zamto a sariyan wato itacen da suke ko shuka da take iya jawo lema dan shi da ƙasa kamar dabino ko wani abu duka wannan ana bayarwa da ɗai bisa goma ne amma kuma abin da ainihin mutum shi ya zo ya yi bayi ya tashi inji ya zuba mai yake yin bayi zai bayar da ainihin rabi wato bisa goma rabin wancan kenan wancan ɗaya bisa goma wanda ainihin ruwan sama ne ya jika ko kuma tsiro ne ya fito daga wato ainihin idan ruwa ne ya fito daga ƙasa ko kuma ya zamto in aka shuka shi bayya bukatar idan ruwa kuma bayya bukatar yin bayi kawai haka za a shuka shi yayi to irin wannan shi za a bada ɗaya bisa goma wanda kuma aka yi bayi za a bayar da rabi bisa goma idan mutum ya shuka amfanin gona ko wani abu kamar yanzu misali sai mutum ya yi rabin a ce abin zai yi wata uku ne sai ya wata ɗaya da rabi sai aka daina ruwa ya samu ruwan sama na wata ɗaya da rabi kai kuma kai bayi na wata ɗaya da rabi malamai suke cewa abin da za ka bayar shine talatatu arba'il ushur shine za ka bayar da ka ɗauki kashi ɗaya sai ka raba shi gida uku a wancan na amfanin gona dama ɗaya bisa goma ne na wato na damuna kenan na rani kuma rabi bisa goma to shi kuma sai ya zamto rabi da kuma kwata a kai shi bai kai na damuna ba shi kuma mai ya fi na rani wannan shine abin da zaka bayar a matsayin zakkar abin da yake ka shuka ruwan sama ya taba ya dake shi kuma ka dan karasa da ainihin wato ainihin bayi amma dangane da abin da ya shafi wato kayan kasuwanci kuwa wannan malamai sun ce shi ma ana bayar masa zakka an ajiye abu ne na sayarwa ka tara motoci na sayarwa gidaje na sayarwa floti na sayarwa to shi ma za ka ƙaddara nawa ne kuɗinsu idan ne suka shekara ka bayar da zakka amma su da ƙimarsu da ƙimarsu domin akwai abin da ake ba da zakkarsa ba da ƙimarsa ba da ribarsa ake ba da zakka misali tun za ga yanayin lokaci ya kusa misali shine kamar a ce yanzu kana da gidan haya ko gidajen haya ko kana da wani guri da ake yin haya wanda kake samun kuɗi to wannan malamai suke cewa shi ba za ka yi kimar kuɗin ka bada zakkar ba ne a'a abin da kake samu na kuɗin zakka na kuɗin hayar in dai ya kai nisabin zakka to wannan shine za ka bada zakka a cikin sa ba ainihin wato kuɗin wannan gidan ba amma in gidan kuma na sayarwa ne to shi kuma kimar gidan za ka auna ka bada zakkar halolin dukiyoyin da mutane suke mallaka malaman fiƙi suke cewa su ne kamar haka akwai gidaje da kuma wato gidajen haya a ƙarat estate da kuma motoci da kuma na'urori dai wanda ake samun kuɗi da su da makamancin wannan duk wanda aka tanada domin ainihin wato zama ka gina gida don ka shiga ciki ka zauna ka yi rayuwa ko kuma ka yi wani gida domin amfanin kanka don saukar baki ko na makamancin haka ba don kasuwanci ba malamai suke cewa a cikin wannan kan babu zakka ba za ka ba da zakkar komai ba na biyu kuma suke cewa duk abin da ka tanada domin yin kasuwanci to wannan za ka bayar da ainihin zakka a kansa wanda kuma ka tanada domin ba da ainihin haya shi kuma wannan za ka ba da kuɗa zakka amma yanayin kuɗin hayar inda ya kai nisabi ba yanayin kuɗin shi abin ba amma dukkanin na'urori da ka saya da kayan aiki da ka saya domin yi maka aiki a gurin a gona a wajen mazare wal masane a ainihin kamfaninka ko gurin gonarka to su wannan ba za ka fitar masa da ainihin zakka ba domin shi ka saye shi ne domin amfanin kanka ba wai don haya ba ba kuma don kasuwanci ba kai yake yi wa amfani sai dai amfanin gonar ɗin ka samo shi kuma me za ka fitar masa da ainihin wato zakkarsa haka nan wanda aka yi haɗin gwiwa aka yi ainihin kamfani ko mutane suka haɗa gwiwa suka yi gona idan ya zamto abin da ake samun riba a wannan gonar shine ƙwayoyi ne na amfani to wannan za a bada zakka zakkar kuma da za a bayar ta wannan ƙwayoyin ne saboda za a yi yin gona kuma ba ta ƙwayoyin ba a ce an yi gonar kifi ko an yi gona ta ainihin a ce forest ne aka yi ko na makamacin haka to wannan shi ba za a ce a je a auno shinkafa a bayar ba idan dai gonar abin da ake samu su ne ƙwayoyin da suke ana iya abinci da su kuma ana iya ajiye su su daɗe to wannan ana iya ba da ainihin zakkarsu a ainihin wannan ɗin amma kuma idan ya zamto haka nan idan su ma dabobi ne aka haɗa gwiwa wasu mutane suka yi group suka yi su ma za su ba da ainihin zakkar dabobi ɗin idan ko mutane suka yi kamfani na ainihin masana'anta kamar kamfanin yin magani ko kamfanin wutan lantarki ko kamfanin siminti ko wani kamfani dai da ke samar da wani abu to wannan dole ne mutum ya wato masu kamfani za su fidda zakka dangane da wannan amma za su fidda zakka ne akan al'arba akan ribar da aka samu ba kimar kuɗin kamfanin za su auna su bada ribar kuɗin kamfanin ba ribar da suka samu za su fidda zakka a cikin wannan ribar matuƙar dai ribar ta kai wato ainihin ta kai ainihin nisabin zakka haka nan wanda yake da ainihin gidan buga ruwa ne gidan buga yogurt ne gidan biredi ne duka yanayin ribar da mutum yake samu mutum zai auna amma mutumin da yake da kanti shago wanda kayayyakin cikin shagon nan ya zuba su ne domin sayarwa idan ya zo zai yi lissafin kuɗin kayan shagon nan kakaf zai biya musu zai fidda zakarsu amma banda kayan amfanin shagon a ce ya sa fankoki ya sa ac ya sa kujeru masu tsada ya yi folishin ciki tsaf to ba zai irga da wannan kayayyakin da yake amfani ba duk abin da ya ajiye domin ya sayar ya samu riba to wannan shine wato abin da zai kirga ya ainihin ba da zakarsa haka nan waɗanda suke harkar fitar da abu zuwa waje exporting da kuma importing su ma duka waɗannan za su bayar da wanda suke harkoki na ainihin na halal na ainihin transfer kuɗi idan dai abin ya kai kima to mutum shi ma zai ba da zakka ya ku bayan Allah hana zakka kuwa abu ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tanadin dafan azaba ga wanda suke hana zakka Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa lalle waɗanda suke koye wato dukiyoyi suka ba da zakka ranar alkiyama waɗannan mutane za a ainihin wato sanya dukiyar a cikin wuta fatuhuma biha fatuhuma biha alaiha fi nari jahannam sai a zuba musu wannan aka a wutar jahannama fatukuwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum sai a rika dora musu akan gefan su a gefanan su da kuma kan goshin su da kuma bayan su sai an me da dukiyar ta zanto karfe sai a sa ta wutar jahannama in tayi zafi sai a zo a liƙa mutum a gefansa sai a ɗauko ta a liƙa masa ɗaya ɓarin sai a liƙa masa wata a goshinsa wata kuma a bayansa wannan haka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da muslim ya rawaito yake cewa duk wanda ya tara kuɗaɗe bai ba da zakar su ba za a mayar da wannan kuɗaɗe din su zamto waɗansu farantai na karfe sai a sa su cikin wutar jahannama idan suka yi zafi sai a zo a rika liƙa masa a goshinsa a rika ce da shi wannan ɗanɗana abin da ka ɓoye ka ajiye ɗin nan kai saving ɗinsa wannan shine abin da ka tara kuma har ka zo ka mutu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa za a yi ta masa haka ne a cikin yinin da yake tsawonsa shekara dubu hamsin muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu ya Allah ta'ala ka kyautata ƙarshen mu ya Allah ta'ala ka zauna da ƙasar nan tamu lafiya wannan gari Allah ta'ala ka ƙara masa zaman lafiya da kuma albarka ya ubangiji ka sa mu kyakkyawan ƙarshe ya ubangiji kowa da matsalolinsa Allah ta'ala ka magance masa kowa da bukatunsa ya Allah ta'ala ka biya masa marasa lafiya Allah ta'ala ka ba su lafiya masu lafiya Allah ta'ala ka kara musu lafiya da kuma biyayya gare ka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka sake kawo zaman lafiya da kuma inganta hidimar wato tsaro da kuma ci gaban ƙasa bala'i da ake hange ko tsananin rayuwa Allah ta'ala kai ne mai iko akan komai Allah ta'ala ka kawo mana sassaucin rayuwa ka kawo mana zaman lafiya ko kuma ila salatikum yarhamukumullah